أبواب فضلك وانصر علينا من خبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قوائد شافي نوى muna mu na talatin da takwas ina za a tashi wa arba'un sunnoni hudu na aikin hajji duk ɗawafi suna tare da ɗawafi al'ula suna ta farko almashi tafiyar kafa dunar rukubi kenan banda hawa abin hawa sunna ne in mutum zai ɗawafi ya tafi da kafa a saniyatu sunna ta biyu da ƙabilul hajari tsotsar bakin dutsen nan wato alhajarul aswad bi famin da baki audiyadin ko da hannu inda ya samu ikon tsotsa da baki ba in ya samu iko da baki ake so ya tsotse shi sunna ne idan bai samu ba to ya shafa da hannu ya dora hannun a bakinsa min jeri ta kabili awwalahu farkon fara dawafu na farkon dawafin shine awwalahu na farkonsa shine sunna in ka kewayo ka samu dama to mustahabbi ne ka sake shafan a salisatu sunna ta uku arramalu shine sassarfa ko caccaka din rijali ga mazaje dunan nisa'i banda mataye fi salasil uwali cikin uku na farko kewayawa uku na farkon ɗawafi sunna ne ga namiji yayi sassarfa ka gane shi ma kuma fi dawafil quduni akwai sauran karatu da malam da kalasa ba sharaɗin sassarfa na farko ga mazaje banda mata sharaɗi na biyu a ukun farko banda hudun ƙarshe sharaɗi na uku a cikin ɗawafin kuduni banda ɗawafin ifada banda ɗawafin wada'i banda sauran ɗawafi na taɗauyi ko na nafila ina fata an gane الرابعة سنة تهدو الدعاء yin addu'a cikin dawafin bila haddin ba tare da iyaka ba ba a iyakance ga irin addu'ar da za a yi ba duk addu'ar da ta zo bakinka ta halal ta duniya ko ta lahira ka roki Allah a cikin dawafi sunna ne to alhamdulillah saura hudu na karshe akadari shafi na shafi na tara ina za mu tashi al'asira ta nawa ta uku kuma to asira ta uku yau shafi na tara wala yahillu lahu baya halatta ga musulmi suhubatu fasiki yayi abokanta da fasiki inda ka san wannan fasiki ne mai saban Allah fasikancinsa kuma ya bayyana a fili mashayin giya ne ka sani ko mazinaci ne ka sani ko ɓarawo ne ka sani ko ɗan caca ne ka sani to bai halatta ka yi abokanta da shi ba wala mujalisatu wala zama da shi a majalisa ɗaya ko a wajen hira in dai ka san fasiki ne ko ba abokinka ba ne bai halatta ka zauna da shi a inuwa ɗaya ba ligairu daruratin ba tare da wata larura ba da ta sa dole sai ka zauna da shi larura ta wajen kwana ɗakin ku ɗaya a makarantar boko ko ga lumfar kasuwar ka ga tasa ko ofishin ku ɗaya aiki ya haɗa ku to wannan larura ce ta neman abinci ta ko ta neman ilimi ta haɗa ku ba ka da yadda za ka yi kace ba za ka zauna da shi ba to wannan ba ne idan ka zauna da shi amma duk da haka ka yi kaffa kaffa kan ɗabi'arsa ta sace ɗabi'arka wala yadlubu riba al-makhluqin kada musulmi ya nemi yardar ababen halitta ya saka dilkhaliki da saba wa mahalicci bi ma'ana ta hanyar saba wa mahalicci bai halatta ya nemi yardar wani abin halitta ba ko da shi baka umarni to bai halatta ka bi umarninsa don neman yardarsa ka saba wa Allah qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa a haƙƙu su suka fi cancanta an yi rubuhu su da niyyar dansa in kanu muminin inda sun kasance muminai ne. Wa ƙala alaihi salatu wa salam manzo Allah alaihi salatu wa salamu ya ce la da'ata li makhluqin bayin biyayya ga wani abin halitta fi ma'asiyatil khaliq cikin saba wa mahalicci to alhamdulillah sai ne kai ku tashi anan izziya shafi nawa ɗari biyu da talatin da nawa ɗari biyu da talatin daidai to ina za a tashi a cikin ne eh eh Na'am? To yanzu da ina za mu tashi. To kuma to kuma dan me za mu koma baya? Jiya mu jiya ba mu yi shi ba? To wannan ai ababu tambaya ya kamata yi. Amma mu tashi daga nan din. Wa banatul ibni ya'ya mata na ɗa. suwaye ‘ya'ya mata na jikoki mata, ‘ya'yan ɗa namiji, yankulul wahidata min hunna anin nisfi wal isna tayni fa aksara anin sulusaini alwahidatu fawqa hunna alwahidatu fawqa hunna shine fa'ilin yankulu ka gane ai alwahidatu ya kwaya daya ta tsatso fawqa hunna da take saman ‘ya'ya ma jikoki mata ba tana sama da su ba tun da ita ‘ya ce su jikoki ne to yankulul wahidata min hunna ita wannan ‘ya ta tsazo ɗin da take sama da su tana cirar da ɗaya daga cikin jikoki anin nisfi daga ɗaukar nisfi da babu ‘yar jika ta zama alwahida ba ita za ba ta dukkan ba to samuwar ya ta tsago da take sama da ita ta ta da ita daga wannan nusfin yanzu yar ita za a ba wa nusfin ka gane ai sannan fa aksara ita alwahidatu fawqa hunnan nan tana cirar da a to wal isna taini ko tana cirar da jikoki mata guda biyu can ba an ce alwahidatu fawqa ko yankunul wahidata minhunna ba ya ta tsoro tana cirar da jika ɗaya daga cikin jikoki mata anin nisfi to wal isnatayn tana cirar da jikoki mata guda biyu fa akasara da mafi yawa daga biyu za ta cirar da su anin sulusaini gabanin sulusaini yau wata ta take cirar da biyun can in jika ta zama ita kadai ce ya ta tsoro guda ɗaya ta tada ita daga nisfi ta mai da ita sudusi sannan idan jikokin matan guda biyu ne zuwa sama ba su misali za a ba su ba da da babu ya to sabuwar yan dan ya cilar da su su biyu da sama da biyu an sulusai daga sulusainin da da za a ba su da babu ya fa ya akuzu ne sudusa sai su dawo su dauki sudusi in ɗaya yake da za a ba ta nisufin ma to yar nan guda ɗaya ta tada ita daga nisfi ta mai da ita sudusi in su biyu ne da za a ba su sulusaini samuwar ya guda ɗaya ta zama ta ta da su daga sulusainin ta mai da su sudusi sannan wal akawatu lil abi yan uwa mata na bangaren uba yanqulu hunna ila sulusul uktu shaqiqa al uktu shaqiqa su yan uwa shaqiqiya yanqulu hunna tana shirar da yan uwa mata li abai daga sulusani ita ma in ɗaya ce da abiyan ta shirar da ita daga nisufin irin wancan ila sudusu zuwa ɗaukar sudusu. Yawwa, idan ɗaya ce, illa abin biyu ne zuwa sama ta ta da su daga sudusani ita ma ta mai da su zuwa sudusu. Alƙisumu asani yanki na biyu, annaƙalu shi ne ciratuwa minar ta'asibi daga asibci, ila alfaridi zuwa galabu. Wanda muka gama, kismul awwal shi ne النقل من الفرد ila faridin dunahu ko to wannan kuma zai tada mutum ne daga asibci da shine asibi da zai jira ma bakiya ya gaje to sai wani ya tada shi daga wannan asibiti ilal faridu zuwa ga ɗaukar rabo wa huwa shi wannan ismi na biyu muktasun ne kemantuwa ne bil abi da uba wal jaddi da kaka fa yaquluhu mal ibnu wa ibnuhu al ibnu ɗana ne mutuwa na tsatso wa ibnuhu da ɗan ɗa shine jika fa yanquluhu ma yana shirar da uba da kaka daga asibiti ila sudus zuwa ga sudus yawwa idan akwai ɗa ko jika to maimakon uba da shine asibi to yanzu ɗa ko jikan nan ya tada shi daga asibitin nan yanzu ɗan shine asibi za a mai da uba ya koma sudusi sannan idan babu uba sai kaka to ɗan nan ko jika ya tada kakan nan daga asibiti ya mai da shi sudusi wannan mutum biyu kawai yake keɓanta annakalu min al-ta'asili ila al-fardi alqismu sa'atu alhamdulillah kun sai kismi na uku alhamdulillah sai ne yau risala shafi na nawa na shafi na hamsin da ɗaya to ina za mu tashi ثم يأخذ الماء sannan mai alwala zai riko ruwa bi ma'ana zai ɗebo ruwa biye bi hiliyum na da hannunsa na dama ina fata an gane ko? to ga gulun ba ne to sun ma ya kuzul ma'a sannan idan mutum ya gama wanke hannayensa guda biyu zuwa gwiwar hannu ilal marashiki to ya kuzul ma sai ya riko ruwa biye da yi yumna daga hannunsa na dama yana maganar ƙwarya ya kamfato ruwa da hannunsa na dama fa yufrigu sai ya zuba shi ala batin yadi hil yusra abu sa takun hannunsa na hagu ba ya ɗebo da dama ba idan ya zuba wa hagu kaga shi ma ya samu danshin wannan ruwan sun bai yamsahu bihi ma sannan sai ya shafa da hannayensa guda biyu ya shafi ra'asahu kansa ba a shafa da hannu ɗaya ko da ‘yan yatsu kaɗai da hannayen guda biyu zai shafi kansa ya budau yana farawa min muƙaddamihi daga magabacin kan shine goshi min awwali malabiti shari ra'asihi daga farkon matsirar gashin kansa inda gashi ya fara tsiran nan daga nan zai wanku wa kad qarana da rafa asabi yadayhi haqiqa a lokacin da zai yi wannan shafar kan ya rubanya gefannin ɗan yatsun hannayensa guda biyu haka ba a ha shashin ta dubadun a cikin shashi haka ala ra'asi a bisa kansa din daga goshin wa yaj'ala ko wa ja'ala ya sani ibahamaihi manyan ɗan yatsunsa na hannaye guda biyu Allah su da a bisa kayakayansa nan shi ne su nan waɗannan haka suna nan wannan kuma a nan shi ne kayakayi shi ne su ka gane yayi su mai habu biya dai sannan sai ya tafiyar da hannayen nasa guda biyu ma sai yana mai yin shafa ya tafiyar da su ila ɗarafi ra'asi a sha'ari ra'asi zuwa gefen gashin kansa mimma ya liƙa fahu daga abu da yake bibiyar ƙeyarsa wato ko da yana da gashi da ya sauka a wuyansa ko a gadon bayansa ba ruwansa da wanda ya sauka ƙasa da ƙeya wajen fara a goshi kam dole ya fara daga inda gashi ya fara zai shafo amma daga ya zo ƙeya to ya gama shafar kai in gashi ya sauka ƙasa da nan ba zai shafi ƙarshen gashin ba sun mai rudduhu ma sannan ya dawo da hannayensa guda biyu ila haisu bada zuwa inda ya fara shine goshi wa ya'kulu bi ibhamaihi amma yana yin riko da manyan yan yatsunsa guda biyu kalfa uzunai ta bayan kunnuwansa lokacin da yake dawo da yan yatsun lokacin da yake dawo da hannunsa a shafar kai zai biyo da su ta bayan kunnuwansa ila su dugai har zuwa kayakayensa mala yace wa kaifa ma masa ko yayayen shafa ajza'ahu ya isar masa ko irin na wanzamai za su yi aski ba haka suke yi ba sai shafa ko ina ko irin na mai shafa mai da ya taɓa ruwan ya yi shafa kawai irin na mai shafa mai a juza'ahu ya isar masa alƙur'ani kawai yake wamsa hu bi ru'usiku kawai ku shafi kawunan ku wannan shafan ba ta yi ba a malikiya amma wata mazhaba ta yi fahimtar nassin shi ya hukunta saɓanin da Allah ya ce wamsau bi ru'usikum to wannan ba'un ne ita ce malamai suka yi saɓani a kan ta gane ai imam maliku ya ce ba'un jam'i ce ai wamsahu bi jami'i ru'usikum shi yasa ake cewa wa musu jami'i ra'as wannan fatawar imam malik kenan shafar wani bangaren kai baya halatta tunda Allah ta ku shafi kawunan imamu shafi yace a'a ba'u tajiri ce bam sahuji ba'd ru'usikum kaga shi a wajen imamu shafi ko da dan yatsa da yan ka taba ruwa kai haka yayi saboda ba'un ta tajiri ce eh a fahimtar nassin shi Allah cewa yi ku shafi kawunan ka gane matsalar inda an cire ban na asalin nassin to da ba saɓani wamsa huru usakum inda haka aka ce ku shafi kawunan ka gane ai to da an san gaba ɗayan kai ake ne ku shafi kawunan ku za ce ka aske kanka gaba ɗaya ake ne amma aka ce ka yi aski a kanka wani zai fahimci gaba da ake nufi wani zai fahimci wani bangare ake nufi ka gane ai aka ce ka aske kanka to gaba ɗayan kai ake nufi amma aka ce ka yi aski a kanka to ko gefe ɗaya kai ka ai ka aski a kanka amma ba ka aske dukan to shigowar ban nan ita ce ta haifar da saɓani kowa ya fahimci gwargwadon abin da ya fahimta a nassin amma wannan wanda zai kai matsayin ijtihadi ne yawwa malamai mujtahi dai saboda haka in kaga mutum yayi haka yayi magana da yayi amfani da maganar Imam Malik amma Imam Malik yayi tahajji wanda kuma shafiwa suka kasa tanka masa yace in kun ce wannan ba'u tabi'i ce wa mutahu bi ba'd ru'usikum ake nufi to ai akwai wata irin ta a taimama a wanke fuska a shafa fuska a zo taimama da yake ba ta yamma musa ita yin wamsahu bi wujuhikum shi ma idan na taba na biki kasa in nayi haka shi kenan ka ga Allah za ta yi ba shafi yace a a wannan kan dole a shafi dukkan fuska yace in ko za a shafi dukkan fuska a nan to wancan ma dole a shafi dukkan kai tunda bar iri ɗaya ce sai an ka ce wamsahu shi ma aka ce bi ru'usikum nan kuma aka ce wamsahu bi wujuhikum to dan me zaka ce waccan ba'u tabi'id ce wannan kuma ba'u jam'i ce kaga anan imam mali magana sa tana da kalbi in dai za a shafi fuska a taimaka ba gaba daya to dole a alwala ma a shafi kai gaba daya tunda bar iri ɗaya ce kuma duk shafa Allah yake wa musahu bi ru'usikum wa musahu bi wujuhikum saboda haka yake duk guda ɗaya ne amma malika su sun raba wajen alwala da shafar taimama to amma a malikiya dai shafar kai ake yi gaba ɗaya amma wa kaifa ma masaji yadda mutum ya yi shafa inda ya shafi kan gaba ɗaya a jiza'ahu ya isar masa iza au abara asahu idan ya bibiyi kansa gaba ɗaya kai kenan ya bibiye shi da shafar amma malaka wal awwal sifa ta farkon nan a hasanu shi ne mafi kyau walau a da kale dai tun farko da zai shigar da hannayensa guda biyu fil ina a cikin kwaliyar alwalan ba can da farko ya ce sun mai akuzul ma da yadi hibi umna ba to da tun farko hannayen kawai ya tsoma su a cikin kwaliyar alwalan sun ma rafa'ahu ma sannan ya ɗago hannayen ba fai ya kamfato ruwa ba da ya tsoma su suka yi danshi sai ya ɗago da su mabulula ta ni ababen dansasawa wa masahabihi ma ra'asahu sai ya shafi kansa da su ajza'ahu wannan shafar ta yi ta isar masa dama da shin ake bukata kuma yufrigul ma'a sannan sai ya zuba ruwa ala sababa ta yi abu manyan yan yatsunsa guda biyu na dama da hagu wa ibahamai a sababa ta yan yatsunsa na tahiyar nan guda biyu wa ibahamai da manyan yan yatsunsa guda biyu iya su ne ake buƙatar ya dansasa su wa in sha in ya ga dama ga masa zalika ya dirme yan yatsun nan filmai a cikin ƙwaryar alwalan ثم يمسه أذنيه sannan sai ya shafi kunnuwansa guda biyu zahirahuma bayan kunnuwan wa baɗinahuma da cikin hannun ‘yan yatsun dama guda biyu su shafi kunnen dama ‘yan yatsun hagu guda biyu su shafi kunnen hagu ina fata an gane sababa shi zai shafi cikin kunne ibahama shi zai shafi bayan kunne watamsahul mar'atu ita ma mace tana shafar kai da kunne kama zakarna kamar yadda muka ambata inda namiji zai ita ma mace ita ma haka za ta yi watamsahu tana yin shafa ala dalaliha ko dalalaiha to lai ne bani li yace ala dalalaiha abu sa kullun gashin ta guda biyu idan ta irin kulle gashin nan guda biyu a kanta to in ta zo ba sai ta walwala kullun gashin ba in irin matanmu ne da suke yin kitso in ta zo ba sai ta tsefe kitso ba za ta yi shafa a kan kitsanta wala tamtau amma ba ta yin shafa alal wiqayati akan dan kwali kallabi sai ta cire kallabi kan gashin da za ta shafa amma ba sai ta tsefe ko ta warware kullum gashi wato dikilu ya dai ya ita mace ko namiji da yake da gashin da ya sauka a wuya ko a kafada tana shigar da hannayenta guda biyu min tafi iqasi sha'riha daga ƙarƙashin kullun gashinta fi rudu'i yadaiha cikin juyo da hannayenta filmasi cikin shafar kai in ta yi shafa haka ta zo iya ƙeya shi kenan ba ruwanta da gashin da ya sauka wuya ko gadon baya amma in za ta dawo da hannayen za ta shigar da hannayen ta ƙarƙashin gashin sai ta ban kaɗo shi sai ta sha ko in ta zo iya goshi ba ruwanta da wanda ya sauka ƙasa da goshi ina wata an gane a dawowa da shafar kan sai ta shigar da hannayenta ta ƙarƙashin gashin yawa ƙarƙashin kitson ko gashin sai ta bankaɗo shi ta shaho zuwa goshinta shi ne abin da malam ya siffanta mana to alhamdulillah sai ne na'am yana jin zafi har yana cutuwa eh eh eh in ya zo tun farko idan ya yi lokacin da zai yi wannan tsarkin sai ya tashi ya dan tattaka inda yana jin kamar wani yana saukowa in ya dan tattaka ko da a guri ɗaya ne ya ga alamar wanda ya sauko ya sauko to in ya tsugunna sai ya zuba ruwa in zai iya zuba ruwa sai ya zuba ruwa ya wanke ba tare da ya matse ko ya karkaɗe ba wannan shi ne zai zama hukuncin sa har zuwa lokacin da zai samu lafiya in zuba ruwan ma ba zai yi ba to ya kyale shi ba tare da zuba ruwan ba in akwai toilet paper da zai iya gogewa ya yi istibra'i in shi ma ba zai yi ba ya kyale shi har zuwa lokacin da ya samu lafiya domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai me to hashiyatul adawi shafi na nawa ɗari biyu da sittin da biyar ina ne wata sauyi zaharaka idan kai ruku'u ka dafe gwiwoyinka da tafin hannayenka guda biyu to wata sauyi zaharaka kana daidaita bayanka mustawiyan madaidaici ai mu'tadilan shine mustawiyan yana madaidaici in kai ruku'u kar ka yi doro kar kuma ka gangara can ƙasa kamar kana leko tsakanin ƙafafuwa ana sa bayanka da wuyanka ya zama mu'tadilan shine mustawiya limara wa ibnu maja domin hadisi da ibnu maja ya rawaito shi annahu sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusawi zaharahu ya kasance yana daidaita bayansa in yi ruku sannan mala yace wala tafawra asaka karka dago kanka in kai ruku ka dinga kallon sama wala tudadihu kuma karka sunkuyar da shi can ƙasa ai la tusawibu karka sun kuyar da shi ila asfali zuwa ƙasa shi kan naka yadda ka daidaita bayanka to wuyanka da kanka shi ma ka daidaita shi wato jafi kana nesantawa ai tuba'idu kana nesantawan bi daba aika dama tsanka guda biyu bai fati ba da ana rubuta dab'u da fatahar rabi wa sukunul bai da daure ba daba aika ai a gudaika dan tsanka guda biyu shine dab'u shine adudu dantse in kai ruku'u kare saba haƙarƙarinka ka nesanta shi an jambai ka gaban haƙarƙarinka guda biyu zahiru wannan zahirin wannan lafazi annahu yubaiduhuma yana nesantar da su ne jiddan kwarai inda kawai ya ce ka nesanta su wani zai ɗauka nesantawar kwarai ake so ya gwaggwafe walakin sai dai yufassiruhu qauluhu faɗinsa da zai zo a nan gaba ba'adu da zai zo nan gaba yana fassarawa da yake tajanni bihima ka nesanta damatsanka guda biyu ta jinihan nesantawa wasaɗan matsakaici kar ka gwaggwace ka dinga sukan ko zungulun wanda kuke sahuta ne kawai dai dantsanka kai taɓa haƙarƙarinka wa zahiru aiban ko to kuma zahirin wannan lafazin ko da matsakaicin ne yana nuna fi haƙƙin rijali wani nisa hukuncin haka yake cikin haƙƙin maza da mata walakin sai dai yufasiru qawluhu ba'du faɗinsa da zai zo a baya ƙarshen zance yana fassara da yace Allah ita mace in ta zo sallah tamdan mu tana taruwa ne a guri da kaga ba za ta buɗa ba ke karka ji nan ta ce maka tujafi dama da kai namiji yake bi ba aika an jambaika to ita mace tamdan mu tana taruwa ne shine bambancin sallar mace da namiji gurin tsayawa ta haɗa kafafuwanta ta haɗa jikinta in ta yi rukuma ta haɗa gantsanta da gwiwar hannunta a jikinta idan ta yi zuwa sujjada ma ta haɗa ƙafafuwanta wa sakata an ta surati rukuba ta yi malam ya yi shiru ga barin daidaita gwiwoyi guda biyu na mace kawai ya sai tambar mu wahiya ita gwiwoyi guda biyu Allah ya baliga fil inhina'i kada mai sallah da yi ruku ya kai matuƙa cikin sunkuyawan nan ya ja'aluhuma ya sanya gwiwoyinsa ƙa'imatai ne ababen tsayarwa guda biyu. Wa sakata aiba an tafi wata ƙadamai ne, a nan ma malam ya yi shiru gabanin daidaita duka jiki guda biyu, wato ƙafafuwa. Wahiya ita ƙafafuwa, Allah ya ƙari na huma, ko? Karya gwa masu karya haɗa su ya yi kirani, karya haɗa ƙafafuwansa yana namiji. ka gane ai wa huwa makaruhun wannan makaruhi ne ga namiji a sallah to alhamdulillah sai ne askari tafi na nawa ina za mu tashi to Allah sa da mu bana kitabul haji littafi da zai yi bayani akan aikin haji يلزم كل مسلم هر مكلف مستديء shi hajji yana lazamta ma'ana yana wajaba akan dukkan musulmi banda kafiri hurrin yantacce banda bawa mukallafin balagagge mai hankali banda yaro karami mustaqi'in wanda ya samu iko baya wajaba akan wanda bayi da iko domin Allah ce limanin sada'a ilaihi sabila walillahi ala nasi hajjul bait mun sada ilaihi sabila yana wajaba akan mustadi'in nan alal fauri da gaggawa in dai ka samu dama yanzu iko na zuwa haji bayan wancan sharuɗa to karka jinkita ka ce sai baɗi ka gane ai ba kai ne da baɗin ba ba an gaya maka za ka kai baɗi in ka kai baɗin an gaya maka damar tana nan saboda haka tana wajaba ne alal fauri da gaggawa marratan amma yana lazamta ne marratan sau ɗaya fil umri a cikin rayuwa in ka koma kamar mai tahaji to kai mustahabi ne na farkon shine farilla wal istidatu abdullahi ake ce masa samun iko da aka sai manisa da ilaihi sabila istida'a shine imkanul wusuli samun damar saduwa zuwa garin makka ba al'amni tare da aminci, ba ka tsoron ɓarayi za su tare ka a hanya, ba ka tsoron ‘yan tawaye a hanya, ba wani yaƙi da ake yi da ya hana bi kana da aminci ba tsoro ba fargaba ka samu damar saduwa da maka tare da kuma aminci to in wannan dama ta samu yana wajaba kaifa mata ya sara duk yadda ya sawwaka in yace kaifa mata ya sara in ma rajilan aura shi ban kenan ko dai ka tafi da kafa in kana da iko kuma akwai aminci ko kuma ka tafi akan abun hawa in kana da iko wal mar'atu ita mace haji yana wajaba akanta ma'a maharamin tare da muharrami wanda aure ya haramta tsakaninsu au rufuqatin ko kuma karabka ma'amunatin amintacciya rufuka abokanan tafiya jam'i ne na rafiq ka gane ai akwai rufaqawu akwai rufqa rafiq abokin tafiya to ko da babu muharrami amma fa da wannan risala ya ga maka fi qauli malikin imam malik shi kadai ne amma sababin nan guda hudu ya yadda mace ta je hajji a cikin abokanan tafiyan da ba muharrami amma da sharuɗa guda uku na farko ba ta samu muharrami da zai tafi ba na biyu abokanan tafiyan amintattu ne ba a tunanin za su ci amanarta ka gane ai yawwa sharaɗi na uku a cikin hajjin farilla banda banda shi ma malikun a hajjin farilla yake banda hajjin nafila in ta taɓa sauke farilla to yanzu ka dole sai da muharrami walmaitu sarura walmaitu matacce a saruratu wanda bai taɓa yin haji ba shine fanza ana ta masa fanza da hausa mutum ne ya rasu kuma a sarura bai taɓa yin aikin haji ba in ausa bihi in yayi wasici da yin haji cewa in na mutu a ɗauki kuɗi a dukiya ta kafin a yi gado a biya wa wani ya gaya min haji to yalzamu hajin nan yana albanta da fi sulusi a cikin sulusin dukiyar sai a duba kuɗin hajin nan ba zai wuce ɗaya bisa uku na abin da ya mallaka ba don kana shiga dukiyar magada don da kana layukan ko duka ma naka ne za ka iya zubawa ka tafi inda kai jinkiri yanzu sai da kaga za ka mutu kana tsoron kar Allah ya tambaye ka ya baka dama baka je haji ba to fa in ka mutu sai in bai wuce sulusin abin da ka bari ba in ya wuce sulusi to sai in magada sun yadda in suka ce a kai a bar mana kudin mu ni gado to shikenan haji ya ya faɗi yawa ka je can ku kare da mahalicin ka tunda kai kai ne shi fa yasta'jiru mani ya hujja anhu za a ɗauki hayan wanda zai masa haji shi mamacin in ya yi wasiya kuma kudin hajjin bai wuce sulusun abin da ya bari ba to za a lalle wajibi ne a ɗauki haya wanda zai masa hajji a biya masa kudin kujera a ba shi guziri kuma a biya shi kudin aikin da zai yi to alhamdulillah summa ijaratu da rabani alhamdulillah sai ne yau a ƙarabul misali Ina za mu tashi? A ƙarabul masaliki, wane? Wa kulaɗa ulmashi yake, abokanan hulɗar dabbobi, kamalikin wahidin kamar mamallaki ɗaya ne fi zakati a cikin zakka. in nuyat in an yi niyyar ba da zakka kowa ya kudura niyyar zakkarsa amma an tashi a yanda suke a tare haka za a lissafa a cire zakka haka ce kulada abokanan kulda ni na kawo dabbobi na kai kawo kawo naka wancan ya kawo nasa mun haɗa su a ƙarƙashin makiyayi guda ɗaya ka gane ai mai askari ya gaya maka sharaɗin kulda ya kawo sifofi wajen guda biyar to sharaɗi ne su yi ittifaki a cikin sifa biyu makiyayin su ɗaya ne mashayin su ɗaya ne makwancin su ɗaya ne neman maslaha na dabbobin guda ɗaya ne barbara da suke yi a junansu ba warewa ake yi ba wannan na wannan zai wani wancan barbara na wancan zai wani wannan barbara to hukuncinsa a zakka kamalikin wahidi ka gane ai amma fa da sharaɗin kowanne nasa ya kai nisabi wanda nasa bai kai nisabi ba an zo zakka a ware masa nasa ku da ta wajaba a cikin naku sai a cire a naku wanda ta wajaba wa kullun ka ji ba kowane ɗaya shine sharaɗi na biyu tajibu alaihi zakkar ta wajaba a gare shi kafin ta zama kamalikin wahidin sai ya zama kowane ɗaya tajibu alaihi zakkar ta wajaba a kansa waji tama'a kuma dabbobin nasu sun haɗu bi milkin ko a mallaka kowa nasa ne mallakarsa au manfa'atin ko kuma ga amfani fil aksar cikin mafi yawa an an zo shine maslaha din shine manfa'a min marahi shine kamar dangwali inda suke kwana wa ma inda ruwa rijiyarsu ɗaya ko tafkinsu ɗaya ko mashayinsu ɗaya wa mazitin ba shine gurin kwana wa ra'in da makiyayinsu guda ɗaya ne ka gane ai kuma wannan hulɗa da makiyayi guda ɗaya da mashayin duka da izinin hima da izininsu kowa ya yadda a haɗa dabbobinsa da na wane a kiwata su tare a shayar da su tare a kawo su makwanci tare wa falin haka nan sun yi tarayya wajen karo shine wanda yake barbara na wannan zai na wancan barbara na wancan zai na wancan barbara to duka wannan an tashi lissafa zakka yanda makiyaya ba ta ware su ba mashaya ba ta raba su ba makwanci bai raba su ba barbara ba ta raba su ba to zakka ma ba za ta raba su wata ta ma'adin milkin ko to a to na yi ƙasa warda al-ma'akuzu minhu al-ma'akuzu abun riko minhu na zakkar warda yana kuma ala sahibi abu samu abocin dabbobin ka gane ai duk wanda in an lissa an zo lissafi gaba ɗaya za a lissafa za ka ce to dabba kaza ce wajibi a cire a ci wannan dabbobin naku to kowa a je a cire a nasa gwargwadon abin da ya wajaba a nasa ba wai haka za a zo kawai a tare kawai a dinga kamowa ana cirewa ba ka gane ai wajen kirgawan tare za a kirga gaba ɗaya in an tashi cirewa to sai a raba kowa a nasa zai kawo dabba kaza na zakka binisbati adadi mali kullin kaji ba amma fa wajen bayarwan ba daidai wa daida ba za a duba dangantakar adadi mali kullin abin da yake mallakin kowane ɗaya daga cikinsu bil kimati da kima waqatal akali a lokacin karɓar zakar ka gane yayi yanayin adadin yawan dabbobinka an sani to yawan adadin abin da ya kama na zakka sai a yi kima wata ayyana akazul wasaɗi rukon matsakaici daga cikin dabbobin ta ayyana ya zama wajibi ba za a duba masu tsada ko wanda suka fi girma manyan bujimai ko manyan maruka a ce su za a bayar ba masu kyau a matsakaita wanda ba lalatattu ba ba kuma mafi tsada ba to alhamdulillah amma akwai saura walawin faradar kiyaru da zaɓaɓɓun ne suka kaɗaitu dukkan su duk ƙadir au shiraru ko kuma lalatattun ne gaba ɗaya ba wata dabba mai kyau a ciki kuma sun kai nisabi to haka nan a cikin alkiyaru ɗin dole akwai matsakaita akwai da suka bi haka nan a cikin ashiraru akwai masu dawa dawa akwai da suka fi lalacewa to haka dai sai an duba matsakaita a ciki illa an ya taɗawa almuzaki sai dai in mai ba da zakkan ne zai ta tsawo iya ce a ni na fito a kama dirkeke ai Allah za a ba wannan kuma yana da wuya a wajen eh ita dai shari'a ta ce matsakaici amma in yin shi yayi ta tsawo dau dau an kenan yace tunda dai haƙƙin Allah ne kuma Allah zan ba to a duba wanda ya fi kowanne girma a kama a kai wa Allah shine haƙƙinsa na zakka to wannan zai samu cikakken lada amma fa hakan ba dole ba ne. Sun ka sun zai. To, an ce fawa za a yi? Auyar sa'i ko kuma zakada na hukuma ya ga dacewar akazal ma'ibati karban wacce take da aibu ya sauka daga wajibin kenan ba an ce fata kai ciya ba eh ga wannan kuma gurguwa ce amma tana da nama yace a'a to a babu wannan gurguwa duk da aibin nasa mu za mu kalla to wannan shi ma ya halatta shi wancan jauro shi ma ya sako ya yi kaɗauri ya ba da mafi tsada shi kuma a nan sa'i da kada hukuma ya ga karɓar mai aibin ya fi sai ya bar matsakaitan ya sauka ƙasa ya karɓi mai aibi to duka wannan ya halatta sai ya ga aka zalma ibata karɓar mai aibin a halda shi ne mafi rabo su ba kasuwa za su kai ba balatana ta ai wannan tana da aibi gurguwa ce kudinta ya na ƙasa inda ya ga nama su nama suke nema wataƙila za a yanka a kai gidan marayu ko a ciyar da miskinai saboda haka ina rufe da gurgurtanta in dai za ta ba da nama mai yawa sai ga karɓan mai aibin ma'iba a hazza shi ne mafi samun rabo na nama to shi kenan sai ya karɓi wacce take da aibin to alhamdulillah sai ne wahalul masa'ili na za mu tashi shafi na ashirin da tara albayanu bayani للمكلف كذا شيء مكلف المكلف هو الله ne mun gaban mace ismu fa al-ismu mabud al-mukallif mai dora wa bayinsa doka shine Allah al-mukallif yawa al-mukallaf wanda aka dora wa dokar la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ko illa ma ataha ko to mukallif Allah ne mukallafu kuma bawa ne yawa ka daga bambance wannan wasanin almukallifu Allah almukallafu kuma wanda aka tsora wa shari'a 29 to albayanu ya'ani annahu la yahillu lil mukallafi baya halatta ga baliki mai hankali wanda aka tsora masa takalifi an ya taqaddama ya gabata ila ayi fi'li min al ibadat zuwa ga kowanne aiki daga cikin ibadu aw min al mu'amalat ko kuma aiki na mu'amala kamar kasuwanci da sauransu illa ba da sai bayan an yi alama hukumar lahi ya san hukuncin Allah fi zalika cikin wannan aikin min wajibin ya zama ya san wajibi abin da ya wajaba a cikin wannan aikin wa mandubin da abin da yake mustahabbi ne a cikin wannan aikin wa haramin da abin da aka haramta aikatawa cikin wannan aikin wa makaruhin da abin da aka karhanta a cikin wannan aikin wa mubahin da abin da aka halatta a cikin wannan aikin abubuwa ne guda biyar su ne shari'a wajibi kishiyarsa haramun mandubi musahabi kishiyarsa makaruhi ka gane ai sannan kuma akwai mubahu wanda shi kawai an halatta maka wa qad qala alaihi salatu wa salamu hakika manzo alaihi salatu wa salamu ya ce ma ubida Allahu bi shay'in ba taba bautawa Allah da wani abu ba afdalu mafi fi sirrin fiqhin fiye da fiqhu sirri cikin addini a ce kana da ilimin fiqhu duk abin da kake na ibada ka san hukuncinsa a cikin aiki shi kansa aikin ka san matsayinsa rukuni ne ko nafila ne sannan a cikinsa ka san menene farilla a cikin ayyukan menene sunna a cikin ayyukan menene mustahabbi menene makaruhi me abin da yake bata aikin me yake jawo kafara ko me yake jawo kabli da ba'adi to ba wani abu da zaka yi wa Allah ka burge shi a cikin bauta fiye da wannan ilimin fiqihu cikin addini wala faqihun wahidun maza Allah ce wallahi hada lamul qasam faqihi masanin fiqihu wahidun guda daya ashaddu shi ne mafi tsananin abun tsoro Allah shaydani a wajen shaydan min alfi abidi akan mutum dubu masu bautar Allah mutum dubu aka sai abidi wanda ya ajiye duniya da komai ya koma shi kawai bautar Allah ne a gaban baya wata harka dare da rana a cikin bauta wa Allah yake yi, to sai ka tare irin su dubu, amma shaidan yana ganin damar domin fakitin tun da babu ilimi, in ya zo in ya jefa musu shakku guda ɗaya duk sai ya rusa musu ibada. Ko sai ta yi a kan yali suna ga bauta wa Allah suke ashe saba wa Allah ma suke, duk kuma ba su sani ba. Saboda haka faƙihi ɗin nan guda ɗaya wanda ya san fiƙihu ya san hukunce-hukuncen ibada shi ne mafi tsananin abin tsoro a wajen shaidan min alfi abidi fiye da mutum dubu masu yin ibada babu ilimi wani kulli shayin imadun manzo Allah ce kowanne abu yana da gimshiki ko yana da fila yanzu lufanna ba tana da filoli ba da take tokare ta ba ta faɗowa gini in za a yi a yi rufin tsoro ai sai an shirya masa wani abu da zai hana tsoron faduwa to ba tsoro kadai ba ba gini ba kowanne abu yana da fila da take tokare shi wa imadu haga dini fila ko jimshiki na wannan addini alfikihu shine ilimin fiqh shi ne yake rike addini in kai Allah ya karba rawahu tabarani fil ausadi wa annahu in jahila hukuman min ahkami shari'a idan mutum ya jahilci wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen shari'a yana so ya aikata ba amma ya jahilci hukuncinsa a shari'a me shari'a musulunci ta tanada game da wannan aikin to kafin ya aikata aikin ya sa'alu ahlal ilimi ya tambayi ma'abota ilimi alu game da wannan aikin da anna faradar jahili domin faradar jahili a su'alu shine tambaya shi jahili babbar faradar da aka dora masa duk abin da zai sai ya tambayi malami kare yadda in yayi aiki bai tambaya ba to ya bar farilla yi da anna faradar jahili a su'alu faƙar ƙala ta'ala domin Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla zikri ku tambayi ma'abota sani in kuntum la ta'lamuna in kun kasance ku ba ku sani ba kar ku zo wa Allah da ka kar ku aikata aiki da ka in ba ku sani ba ku tambayi masu sani in kuntum la ta'lamuna suratul anbiya aya ta bakwai alhamdulillah amen to shafi na nawa shafi na ɗari da tamanin da uku annahawul wadi to ina ne lamba na hudu yawwa muna cikin al-maf'ulul mutlaq yasibu namiru da musa yana yin kwanto wusubal asad irin kwantan da zaki yake in yana neman ya kama barewa ko wata dabba ba yana kwantawa yayi lub kamar yadda magi in za ta kama tsera ko kadangare ko shine yasibu shine al-wusubu al-wusubu kwanto sunan kenan fi'ilin shine yasibu annamiru da musa yasibu yana kwanto usubal asad irin kwantan da zaki yake to usubal asad din nan shine maf'ul mutlaq kuma mudafun ne al asad mudafun ilai in ka ce da musa yana kwanto ai shikenan marral kidaru jirgin kasa ya wuce marar sahabi irin wucewar hadari ko gajimare wahiya tamuru marar sahabi ko ashabu jirgide na na na na hadari wai kwatancen saurin jirgin kasa yi jirgin kasa ya zo wuni ya wuce kamar wucewar hadari to marar sahabi din nan mafuli ne mutlaq kamar da Allah ce wahiya tamuru sai ce marar sahabi jara khalidun khalid yayi gudu ba magana ta kare ba sai ce jayyan gudu sari'a mai gaggawa gudu kan dama san ba haka da yake zama ko yau ko baka sai da gaggawa ba gudu kan ai ba tafiya bane ba sauri bane gudu ba to amma sai a kawo mafuli mutlaki aka ce jayyan sari'a to in ka lura da shi shi baya zuwa sai zance ya ya cika sai magana ta cika an fa'idanci komai sai a kawo shi kuma domin ƙarin bayani to alhamdulillah lokacin da wala yayi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a billahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله